إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyid sayyid al-mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau muna yinin asabar 27 ga watan jimadal ula thaniya hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1444 wanda ya daidai da 20 ga watan daya miladiya na da 2000 23 hal yau dai ba mu huce ba daga babin da malam yace babu fadlul zu'i wa khushu'i wa khushunat al-aishi wal iktisad ala al-qalil min al-ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghayriha min huzuz an-nafs wa tark ash-shahawat babi wanda yake bayanin falala ta yunwa da kakkausar rayuwa sannan kuma da takaitawa a ɗan kaɗan a abin da ya shahi abinci da abin sha da abin sa sanyawa da abin da ya kama da haka na abiban da rai yake so kuma da barin shawoyi wanda suka wuce gona da iri sati da ya gabata idan ban mance ba mun tsaya akan حديث أبي موسى العشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنه كساء وإزارا غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين حديثنا دريه دقم يا ترى ترى nam ba mamaki taba ta canza ne na da taba wadda nam shan abu musa al'ashari wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce aisha ummul mu'minin wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi a gare ta ta fitas musu da kisa zane ne wa izar da gabto ghalizan wanda suke da kabri qalat qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadain an rasar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'annan tufa guda biyu ba tsadaddun kaya bane ba muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa an sa'd bin abi waqas radiyallahu anhu qala an samu wani hadisi daga sa'ad dan abi waqas wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce inni la awwalul arabi rama bi sahmin fi sabilillah ni ni ne farkon larabawa wanda yayi halbi da kibiya a cikin daukakar da addinin Allah madaukaki garan jihadi ne farkon wanda ya halbi da kibiya ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma tabbat mun kasance muna yaki tare da manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi kara tabbata a gare shi ma lana ta'amun illa warqul hublat ba mu da abincin da za mu ci mu dandana sai kawai ganye na hubla hubla wani nau'i ne na itaciya wanda yake da kaya na kamar da wannan taka suke ce mata kububuwan madawa magariya ba ba kurna ba kububuwan madawa prosophis eh tana kama da ita tsamiyar nasaru to tana kama da tsamiyar nasaru wa hadha as-samuru shi ma nau'i ne na irin wannan itace kusan iya da kama da tsamiyar nasaru hatta in kana ahaduna la yad'u kama tad'u ash-shatu ma lahu khalqun yace zaka ga mutum daga ɗaya daga cikin mu zai yi bayan gari kamar yanda akuya take da bayan gari babu wani cuɗanya da shi saboda bushewa ta wannan itaciya kuma da rashin sabon tumbi baya iya nike shi yayi kyau sai zamanto ya hoto da shi kawai babu ruwa babu wani abu a kusan abu shaiki duba ka gani a yaƙi ne aka ta saboda ɗaukakar da addinin Allah madauki amma babu abinci qala hublati bi dhammi al-ha'i al-muhmala wa iskan al-ya'i al-muwahhada wa hiya as-samuru shine hubla kinnan awa ha dhamma wadda ba ta da da kuma awa ba dauri wadda ta zamanto daya hubla وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية da ita da wannan samu nau'i ne guda biyu na itacen da suka zamanto sanannu ne a daji wa na bi hurairah radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Hurairah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira ya Allah da mun ce tsara tabbata gare shi ce اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا Allah madaukaki ka sanya arzikin iyallan gidan manzon sallallahu alaihi wasallama shine abinci ka sanya arzikin su abinci kuma to sun wadatu da abinci kuma wannan shine tushen arziki da ya zamanto mutum ya samu abin da zai ci ya wadatu to arziki ya tabbata muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala ahlul lugati wal arab ma abuta malaman lugha da laraba suna cewa ma'ana qutan abinda ake nihi da qutkin nan ai ma yashuddu ramaq abinda yake taimakawa rayuwa ya taimaka ma abinda ya ma saura na rayuwa wanda zaka ci وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان سمو حديثي daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale wallahi wallahi alladhi la ilaha la ilaha illa hu ina rantsuwa da Allah da babu wani abin yiwa bauta da gaskiya sai shi in kuntu la'atamidu bi kabadi ala al-ard min al-ju ce wallahi na kasance ina dogaro da hanta ta iya nahin kirjin shi na dama akan ƙasa minal ju'u dalilin yunwa ya tokarar da haƙarƙarin shi na dama saboda tsananin yunwa a ƙasa wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni min min al-ju' tabbata na kasance ina ɗarma dutse a cikina saboda tsananin yunwa dai in samu ciki na dai in ji ya yi ɗan nauyi-nauyi yadda zan iya miƙewa turba ku gani ma yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiga cikin kuncin rayuwa amma wannan bai girgiza aqidar su ba bai girgiza addinin su ibadar su ba su zaman tora gwagi ba amma yanzu sai ka ga mutum talauci ya same shi duk da cewa ya ci ya sha ko da bara ne amma kuma ka same shi bangaren bauta ta Allah ko akida za ka same shi rago ne da kayi magana ai wallahi neman abinci ya hana mu kaza ya ma ya hana mu kaza walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna min kuma tabbat wata rana na zamna a hanyoyin a hanyar iyanahin al-ansar mutanen Madina alladhina yakhrujuna min wanda suke hutowa daga wannan hanya famarra bi famarra bi annabi sallallahu alaihi wa sallama fatabassama hina ra'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huce ni lokacin da ya gani sai mulmushin dariya wa arafa ma fi wajhihi wa ma fi nafsi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san abin da ke cikin huskata na damuwa da yunwa da abin da yake raina na buƙatar da nake so ta abinci sun makala sannan ya ce nam sun makala aba huraira sannan ya ce aba hiru ya kai abu hiru wannan huraira tasgiri ne na hirkin nan kyanwa ya kai babban kyanwa qultu labbaika ya rasulullah na ce karɓawarka ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ƙala ilhaq wa maza biyo ne, taho tare da ni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai zarce wuce iya tahiya. Abu Huraira ya tashi bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Fattaba'tuhu na bi shi, fadakala fasta'azana ya shiga gida ya nemi izinin shiga. Fa'azina li ba ni izinin in shiga fadakhaltu sai na shiga fa wajadtu labanan fi qadahin sai na samu wata madara a cikin wani akoshi fa qala sai ce min aina hadha laban wannan madara daga ina ta zo waye kawo ta qalu ahadahu laka fulan mutanen gida suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne ya baka kyautar shi kuma zala sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka shi da iyallan gidan shi Allah ya haramta musu cin sadaka au fulana ko kuma wance ce ta kawo ma shi kyauta ta kawo maka ita kyauta qala abahir manzala sallallahu alaihi wasallam ya kirayi abu huraira yace ya kai abu huraira kamar yace ya abahir qultu labbaika ya rasulullah nace karbawa ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي جيكا كغمدا wa'anda suke kalkashin ruhun masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talakawa ne wanda ba su da kowa ba su da hali na su samu gidaddaji su zamna wanda ya kasa sai ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi ruhuwa gaban masallaci anan suke rayuwa anan suke rayuwa anan suke ci suke sha abin da ya zo na sadaka a basu na zakka a basu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka ka je ka gamu da ahlus sufa fad'uhum li ka kirawo mun su qala wa ahlus sufa adyafu islam yace su kuma ahlus sufa kinnan bakin musulunci ne kowa ya zo nan yake zuwa la ya'una ala ahlin basa zuwa wani wuri inda wani gida wanda zai tattaro su su je bakunta wala malin kuma ba su da wata dukiya wala ala ahadin kuma basa zuwa kowa baya da wani baya dora wani kan nauyi basa kan nauyin wani sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana idza atatuhu sadaqatun ba'atha biha ilaihim idan sadaka ko zakka ta zo wajen shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai aika musu ita walam yatanawal minha shay ba abin da yake karba daga wannan zakka ko sadaka sallallahu alaihi wasallam wa idza atatuhu hadiyatun arsala ilaihim hakanan in wata kyauta ta zo mishi hallau sai aika musu ita wa asaba minha kuma sai ya dauki wani abu daga cikin ta ina in sadaka ce in sadaka ce ba su in kuma hadiya ne wannan kyauta ce sai ya amsa abin da zai amfani ya aika musu wa asharakahum fiha sai tarayya da su a cikin ta fasa'ani zalika sai wannan abu ya so samun rai na cewa wannan madara el kaɗan ce kuma ga ahalus sufa ni ma in na sha ba ƙoshi zan yi ba ina ga a tattaro har a gayyato wasu mutane a halin sufa sai ce wannan abu sai dan so samun rai zalika fa qultu sanati wa ma hadha al-labn fi ahli sufa to wanda da badara bi dai zai a cikin wanda mutane ta rabuta ya ne za a yi da shi ya za a yi da wannan madara كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شوبة أتقوى بها wace ya kasance ni ne mafi cancanta da wannan madara in sha ta sha har in samu ƙarfin jikina in ƙarfafa wannan abu huraira ya faɗi wannan a cikin ranshi ne faida ja'u sai ga su sun zo wa amarani fa kuntu ana utiyahu sai suka zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni kuma ni ne nake ba su su sha wama asa an yablughni min hadha laban banna tamanin cewa wannan madara za ta kai gani tunda kaida saqil qauma akhiru wanda yake shayar da mutane shine na ƙarshen sha ko ba in ci ne ciyaswa shi ne na ƙarshe nan ban na tamanin cewa wannan madara za ta kai ga har su sha nima in samu in sha walam yakun min ta'ati rasulihi min ta'ati Allah wa ta'ati rasulihi sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bud kuma babu makawa da in yi wa da ayuwa Allah madaukaki da manzon sallallahu alaihi wasallam biyayya umarni ne aka ban kuma dole in zartar da wannan umarni saboda biyayya ga Allah ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa ataituhum fa da'awtuhum sai nazo na kirawo su fa aqbalu wasta'zanu suka taho kuma suka nemi izinin shiga fa adhina lahum manzala sallallahu alaihi wasallam ya musu izini su shiga wa akhadhu majalisahum suka zamna a wajejen zaman su min albayt inda suke zama قال يا أبا حر فقال صلى الله عليه وسلم يا كي أبو حريرة قلت لبيك يا رسول الله نتي كربا وك يا من الله صلى الله عليه وسلم قال خذ فأعطيهم لو كنا مدرباس قال فأخذت القدح ندو كنا أكشي فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى dan kai ga ina dauka wannan madara in ba mutum har sai ya koshe mai koma sun mai rudu alayyar kadaha ya mai domin wannan akoshi fa'utihin rajula fa ya shirab hatta yarwa hallo in ba wani mutum daga cikinsu ya sha sai ya koshi sun mai rudu alayyar kadaha ya mai domin wannan akoshi fashari ba hatta yarwa fashari ba hatta yarwa nam sai ya sha ya koshi Allah in miƙawa wani sai ya sha ya ƙoshi sun mai rudu alayyar kada sun ma ya rudu alayyar kada hattan ta haitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da na kai ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam kowa na ba kowa ba wanda ya sauran shan madar wannan daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai inda da'ira ce na jere wannan ya sha ya ba ni in ba shi wahala ya sha in ba har sai da na kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiya alqawm kulluhum kuma gaba ɗaya mutane sun sha sun koshi fa akhadha alqadaha fa wada'ahu fi ala yadihi fa nazara ilayya fa tabassama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan akoshi wa wada'ahu ala yadihi ya dora shi akan hannun shi ya dauke shi da hannu ya dora shi akan hannu fa nazara ilayya fatabassama manzala sallallahu alaihi wasallama ya kalle ni sai bulbushi dariya Abu Hurairah radiyallahu anhu yayi tamanin ya za a shi kanshi wannan madara ba za ta ishe shi ba farantana ai gayyan mutane su sha kuma kowa ya zo a wannan madara kowa ya sha ya koshi فقال أبا هر يا كي أبا هر قلت لبيك يا رسول الله نتي كربا وك يا من الله صلى الله عليه وسلم قال بقيت أنا وأنت با وندي سورا سيني سيكي قلت صدقت يا رسول الله نتي كاي غسكيا من الله صلى الله عليه وسلم قال اقعد فاشرب زمنا كشا فقعدت فشربت نزمنا نشا قال فاشرب شادي فشربت نشا فلما زال فما زال يقول اشرب بيغوشي با iya cewa sha dai hatta qultu har sai da nace la wallazi ba'athaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan har sai da nace na rantsa da wanda ya aiko ka ba ni da wata bashiga buga wata bashiga tare da shi ba inda za wanda badara za ta shiga a ciki na qala fa arini ba ni shi ba ni ita wa ataituhu sai na bashi alqadaha na bashi wannan akoshi sallallahu alaihi wasallam hamidallahi ta'ala ya godewa Allah madaukaki jinjina mashi wa samma sannan ya ce bismillah wa shariba alfadla sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha ya sha wannan sauraro madara rawahu bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wannan hadisi yan uwa na da kumshe da fa'idodi masu dimbin yawa ta farko dai kamar yadda bayani ya gabata halin da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne suka shiga na kuncin rayuwa wanda abinda mutum zai ci ya kasa har kai ga iya faduwa abu na biyu albarka da take tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin dalilin albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne el madara ɗin kaɗan mutanen alu sufa da abu huraira da duka suka sha suka koshi abu na uku addinin musulunci addini ne na taimako da agazawa ba idan mutum ya samu abu ɗaya ba kawai nashi da shi kadai dole ya tuna da wanda ba su da shi ba ya samu musu da wani abu da sauran fa'idodi da suke cikin wannan hadisi قالوا عن محمد بن بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان سمعنا حديث daga Muhammad dan sirin rahimahullah daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace laqad ra'aytuni wa inni la akhiru fi fi ma baina minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hujrati aisha radiyallahu anha maghshiyan alayya fayaji'u alja'i fayada'u rijlahu ala unuki ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع رواه البخاري أبو هريرة وند يدا الله تكار تبتا غري شي كيتا لقد رأيتني والله كو تبت ناغا كينا ناغني وإني لا أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي ina gani na tsakanin mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗakin Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi zan zube in haɗe. Magashiyan asome an somar da ni, faiji alja'i sai mai zowa ya zo, fa yadda orijilahu ala unuki ya ɗora ƙafashi a bisa wuyana, wa yara an ni majinun, iya ganin cewa ni taɓan aljani ya same ni, hauka ya same ni. kuma al'adarsu ce don wannan sai a ɗora mutum ƙafa la'alla ya falka a wuya wa ma bi min junun kuma alhali ba da wani taɓin aljani ba da haukan komi ma bi illal juru ba abin da yake tare da nice yunwa yunwa ce ta kai gani har sai na faɗi in suma saboda tsananin yunwa rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi sai mu tsaya akan hadisin Aisha radiyallahu anha wa an Aisha radiyallahu anha qalat tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa dir'uhu marhunatun inda yahudi fi 30 sa'an min sha'ir Aisha ummul mu'minin wadda da Allah ta kara tabbata a gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu alhali silken shi na jingine da wani bai hude wajen wani bai hude dali ya amshi hage na sa'i talatin duba ku gani jingina ce ya bada kamar bashi ne da garanti ga kaya na in ɗauki bashin abinka kaza in na mai dama ka bani kayana to haka mazala sallallahu alaihi wasallama ya rasu da wannan sa'i talatin na sha'ir na alkama mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi abin da muka wani daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك